ga na aka taso faslun wannan fasali zai bayani akan salatun janazati sallan janaza shi sallan janazan nan fardu kifayatin farilla ne na kifaya ma'ana in wani ya yi ya ɗauke ma wani in ba din musulmi suka yi sauran sun shiga sun fita laifi in an taru ba yi ba dai duka an shiga laifi wakila an ce sunnatun sunna ne warkanuwa hamsatun rukunanta guda biyar ne na farko an niyatu niyya dole inna mala amalu bin niyati asani na biyu alkiyamu tsayawa dukkan sallan janaza ana yin ta tsaye ne ba ruku'u ba sujada asalisu na uku at-takbiru kabbara Allahu akbar Allahu akbar dinna wa huwa shi kabbaran nan arba'u takbiratin kabbara ne guda hudu kamar yadda ake yi a sallan janaza fa idza zada al-imamu khamisatan idan liman ana bin sa ya yi kabbara na hudu ya ƙara na biyar to lam tablo salatu sallan ba taɓa shi ba amma wala ya tuba uku man khalfahu wanda suke baya kan su bi shi sannan me za su yi wai sallimuna sai su yi sallama wala yan taziru na hukau saurare shi ba sai an ce mashi subhanallahi ba da zaran da ya wuce kabbara hudu ku ce assalamu alaikum shi ma ya san abin da ya yi shi ma sai sallame wai samu rafin yadai ne an so ɗaukaka hannu biyu fitta kabiri a cikin kabbara amma ba duka ba na farko sauran sai dai kai kabbara kawai fakar kadai wani ibtidawa an so farawa bilhamdulillahi da alhamdulillahi addu'an da zaka fara amma a hadisi ya ce ba sallah babu fatiha saboda ka fatiha ma shine shugaban alhamdulillahi in kai fatiha a raka'a na kabbaran farko na biyu kai salati ga annabi muhammadu da kowane irin siga na uku kai addu'a ga mamaci addu'a duk da ka iya shi ne ce arabiya na hudu addu'a du'a'i lil mayiti ga matacce bisir kulli takbiratin a gurbin kowane kabbara ma'anan da an yi kowane kabbara sai addu'a kamar yadda kabbaran farko kai fatiha kabbara na biyu kai salati ga annabi kabbara na uku sai kai ta addu'a Allahumma gafiru warhamu wa afu anhu wa afi in ka iya in maka iya ba da yaron kuma Allah ka ji kanshi Allah ka masa gafara Allah ka ji kanshi Allah ka mashi gafara Allah ya sada shi da annabi Allah ya kai shi aljanna kara kara ne bi ayi du'ayin shi ce kowane irin du'ayi ta yassar da ya sauka wala yusabu du'a umma hasusun ba so wani addu'a keɓantacce wanda ya ce shi dole sai an yi mamacin ba sai dai kawai kamar yadda aka ruwaito Allahumma innahu abduka wa ibn abdika wa amatika kana shar wa la ilaha illa anta to zuwa karshe alkhamisu na biyar assalamu assalamu alaikum fita daga sallama wai sallimu al-imam limamin da ya jagoranti janaza zai sallama wahidatan guda daya an yaminihi ta hannun damansa ba wai sai ya ɗaga murya kamar sallan farilla bai sumi nafsahu ya jiyar da kansa wa man yalihi da wanda suke kusa da shi wai sallim mamu su ma su yi sallama wahidatan guda ɗaya shi ma mamun yasmi nafsahu ya jiyar da kansa da wanda yake kusa da shi assalamu alaikum shine ba sai ka ce assalamu alaikum kamar yadda ake sallan farilla ba wala ya ruddu alal imami ba zai mayar ta jihar liman ba wannan kenan albabu salisu babi na uku a cikin hukuncin zakka zakka wa huwa ibaratun fassara ne an malin ga dukiya mahasusin keɓantacce dukiya keɓantaccen nan kaga sai ya kai rubu'in ushiri yukazu ana karba min malin daga dukiya mahasusin keɓantacce dukiya ke bantaccen nan shine ba kowane irin dukiya ba kaga kaman gida ai dukiya ne mota dukiya ne gona dukiya ne to banda irin waɗannan malin masu sun zinari azurfa dabbobi kayan noma iza balaga in ya kai kadaran gwargwado masu san keɓantacewa to in kuɗi ne in ya kai nisabi dabbobin ma sai sun kai nisabi noman ma sai ya kai nisabi fi zamanin a cikin zamani masu sun keɓantacce wato zamani keɓantaccen nan shine ya kai shekara cikakke a wurinka amma a lura kamar yadda wasu kan ajiye sai muharram za a ba da zakka wasu sun ajiye sai cikin azumi za a ba da zakka ba shari'a ya ce haka ba daga ran da kudinka ya kai adadin nisabi ya shekara daidai to lokacin ne zakka ya hau kanka ba a ce ka aje sai da azumi ba ba a ce ka aje sai watan cika ciki ba a bayar sai dai in kai da kanka ka saita dukiyan ka jawo wannan ka jawo wannan dan ka tara ka taimaka a cikin watan azumi amma ba wai dole ne sai azumi kamar yadda wasu azumi suke zakka kamar yadda wasu sai cika ciki suke zakka ba nam yusrafu ana sarrafa shi fi jihatin a cikin jiha masu sadin keɓantattu ma'ana jiha keɓantattu wanda Allah ya ce a basu shine fakiri miskini innama sadakatu lil fuqara wal masakin da sauransu nau'i takwas ɗin nan da aka ce a basu zakka don ba za ka ɗauki zakka ka ba mawadaci ba kamar yadda wasu masu kuɗi suke yi sai a dinga canji ya ɗauki zakka ya baka wai ka ƙara jali to wanda bai da jalin ba sai kuma in ya ɗebo ya baka to wannan ba shi bane fakiri aka ce wanda baya da shi ko miskini ko kuma na kusa da kai ma gidanku wanda suka fi talauci ka miƙa musu yajibu ya wajaba tajibu ta wajaba alal khurri bisa da al muslimi musulmi ka zakaran namiji kana ya zamo au'un sako mace wato mace da namiji a zakka duk ɗaya ne sagiran karami au kabiran ko babba akilan mai hankali au gairahu ko waninsa an ce gairahu mahaukaci mutum yana da kuɗi sai ya haukace to ba za a ce zakka ya faɗi kansa ba waliyansa da suke sarrafa dukiya lokacin zakka ya yi sai a yi lissafi sai a fidda masa zakka lissafin zabi nisabin zinari 20 dinaran dinari 20 ne wa nisabul wariki nisabin azurfa mi'a ta dirhamin dirhami 200 ne kamar yadda nace muku mi'a ta ne saboda ilafa an kawo akan cire nuni ne dirhami 200 ne wal wajibu abin da yake wajibi fi zalika a cikin waɗannan abubuwan da zinari 20 din da azurfa 200 rubu ushiri rubu'in ushiri ma'anar rubu'in ushiri abu guda ɗaya a kasashe goma sunan ɗaya a cikin kashi goma nan sunan shi rubu'i a ushiri to shi guda ɗayan nan a ɗauke shi kuma a raba hudu sunan shi rubu'i kawai kwatancinsa in kana da naira arba'in in kana da naira arba'in aka kace ka kasa ta goma kaga naira hurhudu kenan to kashi ɗaya daga ciki ka ɗauki ɗaya rubu'i kenan wato ɗaya daga cikin arba'in shine rubu'ul ushiri kamar yadda na misali in kana da naira ɗari za ka raba ta goma goma ko naira goma ka raba ta hudu kaga naira biyu da kwaba hamsin kenan shine zakka to haka ake fitarwa idan balaga idan ya kai haulan shekara kamilan cikakke wa kana milkan kamilan ya zama mulki cikakke wannan kenan ya yi maka maganan na kuɗi zai maka maganan zakkan dabbobi kuma kame a kai na noma ba mun fi zakatin na'am zakan dabbobi a gane akwai na'am akwai ni'am na'am dabbobi wahiyar ibili ita ce raƙumma walganamu da tumaki walganamu da walbakaru da shanu walganamu da tumaki wato duk dabbobi dabba ne ko kana da dabba in dai ba waɗannan ne guda uku ba ba saniya ba ba raƙumi ba akuya ba to babu zakka a ciki to idan kana da waɗannan sun kai nisabi na za a gaya maka nan gaba to ya zama ma'alufatan abin wa'in girci ne ma'ana wanda ka kare kana tara musu abinci ne a hausa imatan ko wanda kake zuwa kiwo da su ne duk hukuncinsu ɗaya inda sun kai adadin za a ba da zakansu amilatan mai aiki ce a muhammalatan kamar akwai shanun huda akwai wanda ba su huda ne to daga wanda suke hudan da wanda ba su hudan duk dai guda ɗaya ne in sun kai adadin nan za a fidda masu zakka wala ta jibo ba ta zama wajibi ba fi gairiha a cikin wani daga cikin waɗannan dabbobi min alkhairi daga dawaki wal bigani da alfadari ma'ana ba zakka a doki ba da ka alfajari ba da ka alhamiri jaki wara keke da bawa wala fil mutawallidi ko cikin mai haifuwa min ziba'i daga barewa wal ganami da tumaki kamar yana misali kana da akuya 39 bai cika 40 ba zakka bai hau kanka ba to ana nan sai akuyanka ya barbari barewa sai barewan ta haifi da sai cika na 40 to wannan barewan uwarta uwarta barewa uban kuma akuya to ba za a ce kana da akuya 40 ba saboda wannan an samu gaure sai ɗaya daga cikin akwai ka ta haifa su kunna to shine lafi mutawallidi banda waya haifi mina ziba'i daga barewa wal ganami da akuya na tumaki wa shurudu wujubi ya sharadan wajabcinta an ta kuna ta kasance nisaban kamila nisabi cikakke milkan kamilan shekara cikakke mallaka cikakke haulan kamilan shekara cikakke ma'amaji isa'i tare da zuwan sa'i in kana in wurin da kake akwai sa'i wanda sarkin musulmi yake aikawa in shekara ya yi a bada zakka amma an babu kuma wannan ba sai ka jira ba shekara na cika sai ka fidda amma ibilu amma raƙuma fa fi kulli hamsin a kowane raƙumi biyar shatun akuya ce guda ɗaya ake badawa jaza'atun jaza'a ma'anan jaza'a wahiyya ma'a sanatan ita ce wanda ta cika shekara ɗaya wadda halatta shiga fissa ne ta cikin shekara na biyu minan la'ani daga tumaki in kana fil baladin la'an wal ma'azu sawa'an idan a garin da kake da raƙuman nan guda biyar da tumaki da awaki sun zama daidai wato ana samu kowane lokaci to ko ka bada akuya ɗaya ko ka bada tunkiya ɗaya awul la'ana ko ko a tumakin a galiba suka fi rinjaya ala kulli halin dai in akwai zaka bayar guda ɗaya ne ne akan biyar in tunkiya ne za ka bayar guda ɗaya ce amma idan kanin ma'azu amma idan hawaki sun zamo a galaba sun fi rinjaya fasha to akwai ya kamata ka bayar daga raƙumin biyar ɗin nan haka ɗaya za ka bayar har zuwa ila tisi'in zuwa tara wai za balagar ashirin in ta kai goma fafiya shata ne ta awaki biyu ya tabbata a ciki wato raƙumi biyar akwai ɗaya goma akwai biyu ila arba'ata ashara har zuwa sha hudu fa idza balagar hamsata ashara in ta kai sha biyar fa biya salasu shayin awaki uku ne ila tisata ashara har zuwa sha tara fa idza balagar ishirin in ta kai ishirin fa biya arba'u shayin awaki hudu ila arba'in wa ishirina har zuwa ashirin da hudu abinda yake so ya nuna maka dai kowane raƙumi biyar akuya kowane raƙumi biyar akuya to akwai da aka ta bayarwa har zuwa ashirin da hudu to fa idza balaga in ta kai 25 25 ila 35 har zuwa 35 to wannan sai a canza kuma ba maganar akuya sai ya koma raƙumi kuma za a bayar guda ɗaya fa fiha a cikin ta akwai bintu muhalin yar mai naƙuda wahiyar lati ita ce wacce nan da halar fi sanati saniyati wadda ta cika cikin kira na biyu fa in lam takun idan babu lahu gare shi bashi a cikin garken to sai ba da ibn labunin dan mai bada mama wa huwa ma da khala fi sanati salisati shine wanda ya shiga cikin shekara na uku wa idza balaga in ta kai 60 wa 30 36 ila 45 har zuwa 45 fa fiha bintu labunin yar mai bada mama na na bayar fa idza balaga in ta kai 60 wa 40 46 ila 60 zuwa 60 fa fiha hikatun higa ake bayarwa hikan nan wahiyar lati ita ce wacan nan dakalar da ta shiga firra ta a shekara na hudu wani za balaga yin ta kai ihda sittin sittin da ɗaya ila hamsin wasu biyu zuwa saba'in da biyar har yau da ya fafiha a cikin ta jaza'a za a bayar jaza'an nan wahiyar lati ta ce wannan dakalar da ta shiga fisa amisa ta cikin na biyar wani za balaga yin ta kai sittin wa saba'ina raƙumi sittin a saba'in da shida ila tisina zuwa casa'in fafiha a cikin ta a bada binta ‘ya'ya biyu na labonin masu ba da mama, bai za balagar in ta kai hidawa tisini tisini da ɗaya ila ashirin na zuwa ashirin na wami atin ɗari da ashirin, fafiya a cikin ta yi kabewa ke bayarwa. Wai za da alalika in ya karo akan haka to ta gayyarar wajibi wajibi ya canza. Fafi kulle arba'in a kowane arba'in za a ba da bintu labonin ‘yar mai ba da mama, fafi kulle hamsin a kowane hamsin hikka. alman bakaru amma zakkan shanu ba bi kulli salasin a kowace talatin min hada gare ta ta bi umaraki za a bayar jaza'un jaza'a namiji au jaza'atun ko jaza'a mace wa huwa shine ma aufa wanda ya cika sanatayin shekara biyu wa iyal muwafiyatu ita ce mai cika na muwafi arba'ina in ya kai arba'in za a ba da musinnatun karsana na la tukhadu ba a karba a nan illa unsa sai mace wa iyal muwafiyatu ita ce wanda ta cika salasa sinina shekara uku su mafi sittin sannan a cikin sittin ta biya ainihin maruka biyu fa fi kulli salasin a kowane talatin ta biyu maraki wa fi kulli arba'in a kowane arba'in karsana ila mi'atin ishirin wa mi'atin har ya kai ɗari da ashirin fa yi hayar sa'i sai a ba sa'i zaɓi fi ahadi karɓan salasin musinnatin karsana uku aw arba'ati atbi'atin ko maruka hudu amma ganin amma tumaki fa fi kulli arba'in ko ne arba'in min ha daga gare ta shatun akuya ne jaza'un jaza'a namiji aw jaza'atun ko jaza'a mace min Allah ne daga tumaki yawan ma'azi ko awaki wa huwa shine ma afa sanatan abin da ya cika shekara daya wa bi mi'atin wa ihda ushirina ya kai ɗari da ashirin da ɗaya jajayen awaki ko tumaki duk ɗaya shata ne awaki biyu ne wa fi mi'atai ne a cikin ɗari biyu wa shatin da akuya ɗaya salasu shiyahin awaki uku ne wa fi arba'in mi'atin a ɗari hudu kuma arba'u shiyahin awaki hudu sun sannan ya barka da lissafi kuma a kowane ɗari shatun akuya ma'ana da zaran ya shiga layin ɗari ne ba sai ya kai ɗarin ba ne ya je an ce ɗari biyu da ɗaya to ya shiga ɗayan nan ya jawo layin ɗari to haka nan ba wai sai ya kai ɗari uku ne za ka ba da ɗaya ba daga ɗari biyu da ɗaya ya zama uku har ya kai ɗari uku daidai in ya kai ɗari uku da ɗaya ya zama hudu har yanzu ka kai ɗari hudu daidai na tambihun faɗakarwa la tuhazu ba a karɓan kara'imul amwali manyan dukiyoyi kamar masu tsada a ciki kala akulati kamar mai ci da yawa walfali da karo wa zatin labani da ma abociyar nono wala shiraruwa ba a karɓan kaskantattu kasa harati kamar murguma wato wannan mai cuta ɗin a jiki wattaisi da bunsuru wal ajuzi da tsohuwar auraya da mai ido ɗaya abu da bai ƙara kawo bayani a nan ba sai a bayanin gaba kaga zakan zakan kuɗi ya ce rubul ushiri ko kamar da na yi misali kamar kana da a arba'in kwara ɗaya to akwai bambanci da zakan kuɗi da na dabbobi shi zakan kuɗi misali sai ka ce kana da dubu ɗari da dubu ɗaya dubu ɗari da dubu ɗaya mun faɗi zakan dubu ɗari ko idan ka ba da nawa muka ce dubu biyu da ɗari biyar to ɗayan nan na sama ba to shi ma sai ka fitar sai ka fitar shi sai na shi da ka fitar daban ɗayan nan sai ka fitar mishi shi ma yadda kai wancan haka za ka yi to amma su zakan dabbobi ba haka daga wuri zuwa wuri ne daga wuri daga arba'in ana son ɗaya in ya kai sittin ɗaya saba'in ɗaya tamanin ɗaya casa'in ɗaya ɗari ɗaya ɗari da goma ɗari da ashirin sai ya kai ɗari da ashirin da sai a ce biyu to abin da yake tsakanin arba'in zuwa ɗari da ashirin shi ake ce ma auka su wa kasoshi ba a ba da zakansu amma shi zakan kuɗi in ya kai nisabin abin da ya ɗora a nisabin ko kwabo ne akwai zaka a kan shi an fahimta to masha Allah shi ne ana ce a fahadisi ya ce a karan to an shi alhamdu duk alhamdulillahi aka ce a mata haya ya ce ya fara da hamdala alhamdulillahi na sauransu amma suna hadisin manzala ya ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba shi maliku ya ce wannan hadisin yana nufi a sallan farilla shi fahimtansa kenan shi a sallan farilla ne ko nafila ba sallan janaza ba saboda haka in dai kai kowane irin alhamdulillahi a cikin sallah na janaza ya yi daidai su kuma suka fahimce da a'a to annabi ce babu sallah ita sallan janaza ba sallah bane to so kuma suka ce to tunda annabi ya ce ba sallah ga wanda bai karanta fatiha ba so sai suka dauka suka ce a ai sallan janaza ma sallah ne saboda aka fatiha za a yi kaji inda aka samu ƙara ma juna ilimi ba saɓani ba na'am eh. Eh, eh. Ka she- ta shekara ɗaya ko to za ka kasa shi kashi arba'in idan ka eh, ka- ka kashi goma kai ko kashi arba'in ɗin in ka sa shi kai arba'in sai ka ɗau ɗaya shi kenan sai ka sa kwakuleta ka ce yanzu ina da dubu hamsin dubu hamsin a raba ta so arba'in to abin da ta baka kashi ɗayan nan shine zaka kawai Eh, amma dubu hamsin ka talba ta kai nisabi ba dubu ɗari biyar ma bai kai ba yanzu bai kai rubuwar ushir ba sai- sai miliyan ma har da ɗori sai kana da kuɗin da ya kai miliyan har da kamar dubu ɗari biyu naka ne ya shekara ba abin ka bashi ba abin ka bashi naka ne kyam to wannan ne aka ce an ɗora maka sai ya kai wannan adadin idan bai kai adadin ma zakka to in ya ɗora kai adadin ne ko kwabo ne akwai zakka a kai na na eh eh sai ku rabu da shi ku cika naku ka san na eh, misali ah, a shari'a ya nuna cewa misali sai ka zo an fara sallan janaza ka samu an samu kabbara biyu ba tare da kai ba to da aka gama to ya halatta a bar maka kai ka cika sauran kai da ka zo daga baya din nan sai a bar maku kuma sai ku cika kabbaran ku cika addu'o'in ku dukka ashe akwai to amma ka ga nan da an yi sallama ko ma zai da ba za a saurare ka ba to kamar yadda shi limin ɗin ya ƙara za ku sallame haka nan in ya rage za ku cika Mm. na zo a nan tuku mm. Eh, eh, eh, eh. Mm. ita ai ba ko kana gida ma kana wani lalura ko ai gwargwadon matsayin mamacin a wajenka ne wani kan da ya mutu ai ba ka san ma inda kake ba sai ka je wurin wani ko kana hidimominka ko a gida ma ba ma tafiya ba in dai wasu sun je sun dauke maka ka je kai musu ta'aziya aha eh Mm. eh da zakan noma da zakan dabbobi ba ruwan maganan bashi a ciki ka gane maganan kudi ake magana kudi ake magana wannan kuma ka san inda kai ka biya yanzu misali ka yi noma sai ka samu hamsata usikin da ake cewa ko hamsata usikin nan wajen kusan buhu bakwai da rabi ne yanzu na masara in tiya arba'in arba'in ne bakwai da rabi ne buhunan mu na tiya hamsatu a cikin buhu bakwai da rabi ne sai ka samu buhu bakwai da rabi kuma na ka ci bashin buhu uku ya za ka yi shari'a ta ca ba mu zakan mu ka je ka ji da shi ca Eh, buhu ba ɗaya ba ne shi mara kasa goma ne sai zai- buhu hudu bakwai din nan kowane zai cire tiya hurhudu a ciki ko wannan kuma sai cire tiya biyu kaga hudu hudu so bakwai inda zai kun 28 ga biyu tiya talatin ya wuce rabin buhu tiya talatin ne ai abinda ya rage tiya goma saboda ba waɗannan sauran biyu biyu da rabi ɗin kalas na'am No. Da ka da. Eh, eh, eh, eh, eh. Ai, da wanda ka cewa ake magana, ai abin da ka bari ne ina ka samu, yaya ka tara, ko? Wanda ka cikan ai naka kenan, wanda ka bari shi ne ake magana a kai amma ka riga ka ci in ka ci haram ne kuma wannan layinsa daban shafi na